أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da zafira alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana a cikin wannan sura ta suratul anbiya'i alaihi wassalam surar da ke bayani akan tarihi ko kissoshin annabawa watan amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata gare su don haka za mu tashi a cikin wannan sura kamar da alarma ya karanta waɗannan ayoyi wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yana tambayar waɗanda suke jin daɗi in annabi ya rasu suna gwazon gurmi da murna in annabi ya rasu domin wannan aya watan dalilin saukarta kamar maganganu guda uku ne in ji malamai cewa akwai maganganu guda uku kamar da muqatil ya ce wasu mutane ne suke cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama la ya mutu manzo Allah ba zai wafati ba kwata-kwata saboda shine manzon ƙarshe shine wanda Allah ya aiko shine shari'u a tunaninsu manzo Allah ba zai rasu ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu ai babu wani mutum daya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hulda dawwama a duniya gare shi babu wani mutum daya da Allah ya sanya dawwama gare shi min qablika gabaninka ya rasulullah balle wasu su yi tunanin ba za ka mutu ba balle wasu tunanin ba za ka yi wafati ba zance na farko zance na farko kenan zance na biyu watan kafirai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin sa ya ishe su sun buga sun buga sun rasa yadda za su da haka suke tunanin ayar da ya mutu da sun huta za su yi murna za su ji daɗi in ya mutu sun huta za su yi murna za su ji daɗi to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana suka ce za su yi dariya ƙeta su wakita su yi tsalle su ji daɗi in aka ce manzo Allah ya wafati saboda ya ishe su to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ahab abinda suke faɗa kenan ya ce to ai wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ya rasulallahi ai in ka in ka rasu ba kai ne ka fara rasuwa ba ai wa ma ja'alna ba mu sanya alkhul da dawwama a duniya ba li basharin ga wani mutum wata min qablika gabanin ka balle in ka mutu mutuwa ta zan abin faɗi ai ba wanda ya dawwama ina sauran annabawa suke ba su nan ina sauran waɗanda aka taɓa yi na al'ummomi waɗanda ba annabawan ba ba su nan ai ba wanda muka sanya dawwama a duniya gare shi min ƙablika gabaninka balle in ka yi wafati wafatin naka ya zamo abin faɗi abin dariya ƙeta ga kafirai mana kafirai su rika dariya ƙeta in ka yi wafati aiwa ma ji Allah li basharin min ƙablika hulda sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan afa in mitta fahimul khalidu yanzu mu kaddara afa in mitta to yanzu in kayi wafati suna dariya ke ta ko to afa humul khalidun su za su dawoma ne za su dawwama ai kaga wanda bai dawwama bai dace in wani ya mutu bai da reke ta sai in shi kafiri ne bai yarda da kuma kafirin kafirai domin kafirin kafirai ko kafiri ya san za a mutu ko shi ya san za a mutu to saboda haka wanda ya tabbatar da za a mutu shi ma zai mutu to ai ba zai yi dare keta don wani ya mutu ba kaga kenan rashin hankali ne irin na kafiran farko ko rashin hankali ne irin na mushrikan larabawa yin murna in wani ya yi wafati a ji daɗi a hau mimbari a ce an ji daɗi an yi murna wani ya mutu wannan kafiran larabawa ne ke faɗi haka kafiran ƙurishawa suke faɗa haka suna jin daɗi in bai fa wafatin ba fa amma tunda suna tunanin ai akwai radda zai wafati ya mutu dai su huta haka haka suke cewa to shine Allah tabaraka wata'ala ya ce afa in mitta ya rasulullahi ga tambaya nan su amsa afa in mitta yanzu in kayi wafati yanzu su za su dawwama ne afa in mitta fahumul khalidun to su za su dawwama ne a duniya halil kuffaru baqun yamutu muhammadun walakin yamutuna aidan ثم ذا الله يوفاتي ثم ذا سيوفاتي إنك ميت وإنهم ميتون الله تبارك وتعالى تبتر من ذا الله ذي يوفاتي سورا سوما ما سوى ذا سجدادي إما ذا الله يوفاتي سوما ذا سمتو don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ina sauran annabawa suke ai ba annabawan da suke nan da annabawa na dawwama da manzon Allah ya zo ya tadda sauran annabawa a duniya a irin wannan rayuwa datar da su a duniya da irin wannan rayuwa to ba a dawwama to tunda ba a dawwama menene abin faɗi shi ma mai jin daɗin ba zai dawwama ba ko ka hau minbari ka ji daɗi wani ya mutu kai ma za ka mutu kai ma za ka mutu kuma wannan ba tarbiya ba ce ta addini annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana girmama mutuwa saboda kallanta da yake yi wa'azi kallanta da yake yi wa'azi kuma haka ake son duk mai imani ya ɗauki mutuwa wa'azi ce mutuwa kafiri ce ta mumini ce ta wanda ka sani ce ta wanda baka sani ba ce ka ɗauke ta wa'azi ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi ingantacce wata rana domin al'adar manzo Allah in yaga an ɗauko janaza zai miƙe tsaye saboda girmamawa ga janaza saboda tausayawa saboda girmamawa da tausayawa ran nan yana miƙewa sai aka ce ya rasulullahi ai janazar bai hude ce ai bai hude ne ya mutu manzo Allah ya ce to in ba yahude ne fa alaysat nafsan ba rai bace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira a bakkallan yahudancin shi a kalli nafsaniyar shi insaniyar shi zaman shi na mutum ya rasa rayuwa akwai tausayawa shi manzo Allah ke nufi sannan kuma fi nafsil waqti ita mutuwar wa'azi ce ka daina kallon kafiri ne ya mutu a wa'azi ce kai ake maka kai da ke raye shi yanzu tashi ta ƙare wanda ya mutu tashi ta ƙare wanda ke raye ne mutuwar wanda ya mutu za ta zama masa wa'azi kuma wanda duk mutuwa ba ta zama mai wa'azi ba sai dai kyakkewa da jin daɗi babu imani tare da shi babu imani tare da shi don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa in mitta ya rasulullahi masu cewa za su yi dariya keta suna jin daɗi za ka mutu shin wai fahimul khaliduna su za su dawoma ne a'a ba za su dawoma ba to tunda ba za su dawoma menene na dare keta ai kamata sai in sun caza sun ji cewa suna da garanti tsakanin su da Allah su ba za su mutu ba wanda ke da garanti wanda ke da alkawali tsakaninsa da Allah ba zai mutu ba to shi ne zai yi dariya in ya ji an ce wani ya mutu amma wanda bai da garanti bai da yarjejeniya tsakaninsa da Allah to yayi dariya keta na mi yanzu yanzu shi ma zai mutu jibi gobe gata sati mai zuwa wani wata zai mutu kullu nafsin dha'iqatul maut Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ƙara wani wa'azi yace watan halil kufaru baqul yamutu muhammadun walakin yamutuna aidan mata abu jahal qablahu yawm badr cikin masu gwazon gwarmin annabi ya yi fati su ji daɗi su yi dariya ke da abu jahal na ciki sai gashi ya mutu ranar badar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani to ina dare ketar ba ta yi amfani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan kullu nafsin kowace rai za'iqatul mauti za ta ɗanɗani asbabal maut watan dalilan mutuwa in kam ta ɗanɗani mutuwar ai ba wani bayanin ƙararwa in kuma bata zo ba mutuwar bata shiga ba to ba a tantance da komai ba don wanda ta ɗauka kaɗai ya santa wanda ta zo gare shi shi kaɗai ya santa ta ji wani sirri tsakanin Allah da bayansa wani ilimi ne wanda duk matsayin mutum ba zai same shi ba sai wanda ta ɗauka sai wanda ta zoma shi ɗaya zai ji ya ake ji a mutuwa kullu nafsin to amma akwai asbabu irin su sakarat magagin mutuwa irin su yanayi da ake shiga na gargara to kowa ne ne za'iqatul mauti kowace rai za'iqatul mauti za ta dandani mutuwa ma'ana kowace rai sai ta mutu kowace rai sai ta mutu domin duk ran da Allah tabaraka wataala ya busa marai to za ta mutu wannan hatman ne yanke ne ga kowa amma daga baya Allah tabaraka wataala ya ware wasu masu girma da daraja irin annabawa da shahidai waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo musu da rayuwa su koma da wata irin rayuwa ta daban suna jin abubuwan da ke faruwa wasu ma su gudanar da wasu mu'amala tsakaninsu da wasu ta rayuwa duk an sha gani annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir ya ruwaita sahabin da watan yana a fagen yaƙi shi ne fa'alaba ibn fa'alaba ibn fa'alaba wata rana ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son kai man addu'a in yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu yayi addu'a ibn fa'alaba yana tunanin manzo Allah ya mai addu'a ta kai shahada ko sai manzo Allah ya ce Allah ka haramta jinin ibn fa'alaba ga kafirai kar su kashe shi Allah ka haramta jinin ibn fa'alaba ga kafirai ka su kashe shi to ibn salaba shike da wani abin mamaki in aka zo fagen daga bayan mu fatima manzo Allah fa sai ya rika kutsawa cikin kafirai yana kutsawa cikin kafirai da ƙarfi ba tsoro ba shayi lokacin da ake shayi ana tsoro ana tsartsar shi tausa yake cikin kafirai sai ya kai ƙarshen daga can kuma sai ya yi kwana sai ya dawo cikin musulmi shin wai kai wani irin lamari ne naka wannan yana da ban mamaki sai ce wallahi in kuka gana tausana yi wajen kafiran nan manzon Allah nake gani ya tara aliyan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah nake gani in na tausa din nan fa sai na kai inda yake kuma in na kai sai in ga kuma ya dawo cikin ku don haka in na in na in na kuma juyo to ban ganin kowa shi kadai nake gani don haka ban tsoron kowa sai in tauso sai na kawo wajen shi kaji irin tasarrufi na annabi sallallahu ta'ala sallam bayan yayi wafati wannan yana nuna na rayuwar annabawa al'anbiya'u ahya'un wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan rayayye ne annabawa rayayyu ne imam muslim ya ruwaita a sahihinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kora isnadi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga annabi Musa daren da aka Isra'i da ni daren da aka Isra'i da Mi'raji da ni watan lailata usriya bi inda al-kasib al-ahmar daidai wani tudun yashi ja nan naga annabi Musa daidai wani tudun yashi ja nan naga annabi Musa kaga Allah ya ra annabi Musa bayan wafati manzo Allah ya ganshi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi na gan shi yana sallah a cikin kabarinsa don Allah wa ke sallah in ba mai rai ba kaga Allah ya dawo ma annabi Musa da ransa bayan yayi wafati har manzon Allah ya gan shi wa huwa yusalli fi qabrihi don haka al-Imam al-Baihaqi littafi yayi hayatul anbiya rayuwar annabawa rayuwar annabawa ba wai ba su mutuwa din ba suna mutuwa irin wannan na innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu nafsin za'iqatul maut sun yi wafati amma an dawo musu da rayuwarsu ba kama ordinary kowa ba haka al-Imam al-Baihaqi ya ruwaita daga Aus ibn Aus al-Saqfi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ayyamikum yawmul juma'a yawmul juma'a mafificin ranakun ku ranar juma'a ran nan ne aka halicci annabi Adam ran nan ne aka karbi rayuwar shi ran nan ne za a yi busa saboda haka ne da manzo Allah ya tafi ranar juma'a abubuwan ta da falalolinta sai ce fa aksiru alayya min as-salati fihi ina son ku rika yawaita salati gare ni ran juma'a don haka ake so masoya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a yawaita a matsa salati ga manzo Allah ran juma'a a matsa salati ga manzo Allah ran juma'a duk salatin da ka saba yi ran juma'a ka lunka fa aksiru alayya min as-salati yawm al-juma'a don haka yace fa aksiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'ruda manzo Allah sallallahu alaihi yace domin salatin ku za a bijirar da ita gare ni a nuna min ita kuru-kuru in gani kuru-kuru in gani sahabbai suka ce wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aram yaya za a bijirar da salatin mu gare ka bayan ka zama ƙasa ka riddige irin yadda matattu ke zama ya rasulullah manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda suna da uzurin ba su sani ba sai manzo Allah ya ce inna Allah kad harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya ai Allah ya haramta ma ƙasa ta ci jikunan annabawa ba ni ba annabawa ma ƙasa ba za ta ci jikinsu ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Dawuda ya ruwaice shi wanda Albani a cikin sahih sunan Abi Dawuda ya inganta hadisin ya ce sahihun yace wannan hadisi ingantacce ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bajar da salatin masu salati gare shi kuma cewa ƙasa ba ta cin jikin annabawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya da ya rauza ta ya yi sallama gare ni zan amsa mashi da kaina da kaina zan amsa mashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga kenan ya za a yi amsa baya da rai a'a yana da rai don haka zai amsa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi waqatul harra lokacin da yazidu ya auka ma madina yayi kace kace da madina kwana uku ko sallar jam'i ba a yi a masallacin manzon Allah ko kiran sallah ba a yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ran nan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallah sai an ji yana kiran sallah da kansa a cikin kabari hamhama ake ji daga cikin kabari kuma shine kiran sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi isra'i da mi'raji ya hadu da annabawa har annabi musa na cewa koma dai a rage ma ba su iyawa ya koma ya dawo ce koma a rage ma ba su iya don Allah annabi musa baya da rai aka yi wannan baya da rai aka yi wannan yana da rai saboda haka al'anbiya'u ahya'un don haka annabawa rayayyu ne ai shahidai ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku daina ce ma waɗanda suka mutu a fagen daga matattu a abal rayayyu ne a wajen ubangijinsu su rayayyu ne hadisai suka tabbatar da rayukansu suna a cikin boliko ta tsuntsaye za su rika shiga safe da yamma a aljanna suna shawagi cikin aljanna tare da rayukan waɗannan shahidan a cikin aljanna kaga rayukansu sun shiga a cikin aljanna tun kafin a haɗa da jikin a yi tashin alkiyama rayukan nasu arwahu ɗinsu sun shiga saboda haka al'ambiya'u ahya'u annabawa rayayyu ne tasarrufi da annabawa in ka shiga cikin arruhu na ibnu qayyim aljauziya za ka ga tasarrufi na watan arwahu bayan sun yi fati na wasu bayan Allah musamman annabawa saboda haka annabawa rayayyu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya raya su don haka wannan mutuwa da ake faɗa za su mutu kamar yadda kowa zai mutu amma daga baya Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo musu da rayuwa don haka wasu ma za su iya ganin su za su iya haɗu da su za su iya talaki da gare su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawa birjit a daren isra'i da miraji da shi ya gansu a wasu lokuta ya yi magana da su sun tattauna a can baitul mikdashi ma ya yi musu limanci an yi ta'arifi tsakanin shi da su duk wannan na tabbatar da hayatul anbiya'i rayuwar annabawa alƙawalin Allah kam ya cika na kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta mutu sai ta dandani asbabal maut kowace rai da haka sun yi wa fati na alƙawalin Allah amma dawo musu da rayuwa shi kuma wani girma ne da daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar musu saboda haka Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun yanzu in sun yi wafati in kai wafati ya rasulullahi su za su dawwama ne al-imam shafi'i radiyallahu anhu yana wasu baitota yana mamakin mai gurin ya mutu yace tamanna unasun an amuta wa in amut fa tilka sabilun lastu fiha bi awhadi yace wasu mutane na gurin in mutu to da Allah ina tambaye su ina mutu ni ne farkon wanda ya mutu ai an riga ni mutuwa da haka ba gare ni farau ba da haka balle ta zamo abin faɗi ko abin gori gare ni haka Imam Shafi'i radiyallahu anhu yace tamanna unasun an amuta wa in amut fa tilka sabilun mutuwa sabilun tafarkin kowa ce duk wanda ke raye sai ya mutu lastu fiha bi awhadi fa qul lil ladhi yabghi khilafa alladhi mada tahayya li ukhra mithlaha fa kan adi kai ce ma wanda yake raye shirya kimtsa mutuwa na nan take kamar ma ta zo gare ka don haka ka kimtsa ka shirya kamar ta zo gare ka haka wani ma yake cewa idza madharu jarra ala unasin kulaki lahu anaka bi akharina fa qul lishamitina bina afiqu sayalka shamituna kama laqina yace ka faɗa ma masu dariya ƙeta ta mutuwa ka ce su farka daga magagin da suke ciki don suna cikin magagi ne afiqu sayalka shamituna kama laqina duk abin da muka gamu da shi na mutuwa za su haɗu da shi su ma duk abin da waɗanda suka mutu suka haɗu da shi su ma za su haɗu da shi saboda haka abin da ake so dace a haɗu da Allah kyakkyawar haɗuwa shi ake so shi mai imani ke fatan ya haɗu da Allah wa nablukum bisharri wal khairi fitna Allah tabaraka ta'ala ce muna jarraba ku ay naftabirukum muna jarraba ku bisharri da mummunan abu talauci ne rashin lafiya ne wani bakin ciki ne wani damuwa ne abin da yasa muka jarrabe ku don ku yi haƙuri shine nablukum bisharri wal khairi in muka jarrabe ku kuma da alkhairi mun ba ku ni'ima mun ba ku lafiya mun ba ku wadata mun ba ku dama mun ba ku ƴaƴa mun ba ku mulki mun ba ku dukiya mun ba ku komai da ake ce ni'ima shi kuma abin da ya sa muka ba ku dan ku gode kaji nablukum bisharri wal khairi fitna abinda jarraba ce jarrabawa ce wanda aka jarraba da rashin lafiya da mummunan abu ya yi haƙuri ya yi haƙuri tsakanin shi da Allah ya yi haƙuri ya daure tsakanin shi da Allah kada itiƙadin shi tsakanin shi da Allah ya canza har ya kai ga irin masu cewa wai laifin suka yi ma Allah da ya jarrabe su da talauci ga wasu nan da motoci iri iri ga gidaje kantan kantan amma su abin da za su ce wa sun rasa wai me suka yi wa Allah subhanallah subhanallah kaga za su ɓace bari kenan za su ɓace ɓari kenan ba jin daɗin ba samu ba hutawa ba shiryawa da Allah domin Allah ya jarrabe su da mi da talauci da baƙin ciki da rashin lafiya da damuwa domin mai domin su yi haƙuri kuma ya jarrabi wasu da jin daɗi da wadata da lafiya da dama da komai da ni'ima da mulki da kuɗi saboda mi saboda su gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba su wannan kaga shi ma duk jarrabawa ce wanda aka jarraba da mummunan jarrabawa yayi hakuri ake so wanda aka jarraba da jarrabawa ta dadi da nima shi kuma zai gode ma Allah ko ko a zai rika ganin a a matsayin sa ne cancanta sace a ai ya dace ne ya zama haka dan haka ya zan haka kaga bai gode ma Allah ba to wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ce duk muna wannan ne domin fitina jarrabawa ذاك ونسيج وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون من جربيس لكوكاوا لا فيا دوكيا كدي da sauransu hasanat kenan sannan wasayiat sannan muka jarrabe su rashin lafiya talauci da sauransu duka shi kuma la'allahum yarji'un domin su su koma zuwa ga Allah da haƙuri wancan wannan kuma su koma zuwa ga Allah da godiya wannan shine abin da ake so ونوري الله تبارك وتعالى كما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون yace ai ba mu aika wata alƙarya ba min nabiyin wani annabi face mun riƙi mutanen wannan alƙaryar bil ba'sa'i da wahala da ji- da da wahala da tsanani da rashin lafiya ko sa kankan da kai ga Allah ta ji hikimar jarraba su summa baddalna makana sayyi'ati alhasana hatta afaw wa qalu مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون الله تبارك وتعالى يتي sannan kuma mu yi canji sai a yi swatin waɗanda ke cikin jin daɗi sai su koma cikin wahala to su kuma ya za su yi waɗanda ke cikin wahala sai su koma cikin jin daɗi su kuma ya za su yi duk dai abin da ake so wanda ke cikin jin daɗi ya gode ma Allah wanda ke cikin wahala ya kuma yi haƙuri don haka ne watan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya fassara nablukum bisharri wal khairi fitna yace nablukum bishidda da tsanani war rafa da yalwa was siha da lafiya was suqum da kuma ciwo wal ghina da wadata wal faqr da kuma talauci wal halal da halal wal haram da haram sannan wa ta'a wal ma'siya mujarrabe su wasu da da'a bin Allah والمعصية وسكم مجربيس دا سابو والهدى وسكم مجربيس دا الشريعة والضلال وسكم مجربيس دا بتا هكذا هكذا هكذا سبو داك الراجب yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana jarrabawa kala biyu yayi jarraba da abun daɗi bawa zai gode yayi jarraba da wahala zai yi haƙuri don haka malamin muhaqqiqai irin su sayyidina Abdullah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace waɗannan jarrabawa suna da wahala amma wadda ta fi wahala ita ce ta jin daɗi a jarrabi mutum da wahala ya daure ya yi haƙuri bai rabu da Allah ba imanin shi bai tangaɗa ba ya fi sauƙi bisa ga jarrabawa wadata ita jarrabawa wadata da ta lafiya ta fi wuyaci ta fi wuyaci don haka سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه شما فإيرن أبن سيدنا علي بن أبي طالب كرم أبن سيدنا عمر بن الخطاب يفدا ذاك الله تعالى شي من جربيكو da sharri shine rashin lafiya da sauransu da alkhairi shine wadata da lafiya da sauransu domin ku ku yi hakuri kuma ku gode ma Allah wa ilaina turja'un daga ƙarshe dai ilaina zuwa gare mu ne kawai turja'un ake mai da ku sai aka gabatar da jari da majruri domin ya yi lifi da hasra don ya fa'idantar da hasru me ma'ana hasru ba ga kowa za a mai da ku ba sai ga Allah za ka ce ilallahi zuwa ga Allah ne kaɗai turja'un ake mai da ku don haka fanu jazikum za mu saka muku da dukkan abin da kuka aikata wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhizunaka illa khudua Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani watan yana cewa ya rasulallahi wa idza ra'aka alladhina kafaru idan waɗanda suka kafirce ra'aka suka ganka ya rasulallahi watan in yattakhizunaka ba su riƙonka da komai illa fuzuan sai abin izgili da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai suna cewa wannan shine yace Allah ya koshi ko a hadha alladhi ba'asa ba'asa Allahu rasulahu yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko din kaji izgili yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko din yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko din shine in yattakhizunaka illa khuzua abinda suke cewa ya quluna suna cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum yanzu wai wannan shine mai ambaton alihatakum allolinku yanzu wannan shine yake ambaton allolinku da aibatawa da munanawa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kissanta mana kenan kafirai in sun ga manzo Allah sai su ce wai wannan shine ke zagin allolin ku domin in an ce alloli ba su da amfani gumaka ba su da amfani ba su amfanarwa ba su cutarwa wannan magana su a wajen su zagi suke daukar ta in an ce watan gumaka ba su cutarwa ba su amfanarwa su a wajen su zagi ne da haka ma sai ka suna cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan shine yake ambaton alihatakum allolinku yu'ibuha yake aibata su wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun amma abin mamaki da za a yi mamaki aka ce alhali a lokacin da suke ganin dan menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gumaka ba su da amfani wahum alhali su ya'ibuna suna aibata alaihi salatu wassalam suna aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suna aibata aikan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan yana zagin su dan ya ce gumaka ba su da amfanawa ba su cutarwa alhali a lokacin da suke faɗan wannan sun kafirce da alqur'ani sun ce alqur'ani karerayi ne sun ce alqur'ani sihiri ne sun ce alqur'ani bokanci ne sun ce alqur'ani tatsuniyoyin mutanen farko ne wai su da suka faɗi haka amma wai su ke mamakin wai dan me ake cewa gumaka ba su da amfani shine Allah tabaraka wataala ce wahum wai ko da suke faɗan cewa a hadha allazi yadhkuru alihatakum alhali fa su tuntuni bi dhikrir rahmani hum kafirun watan sun watan sun kafirce bi dhikrir rahmani da ambaton rahmanu sarki rahman ma'ana aka ce bi dhikrir rahmani da alqur'ani sun kafirce da alkur'ani domin Allah ya ambaci alkur'ani zikir wurare daban don haka zikirun rahmani hum su kafiruna suna masu kafircewa bi zikirin rahmani da alkur'ani shin don Allah wane ne ya fi cancanta da a caza da laifi shin su suka fi cancanta a caza da laifi ko ku annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ce gumaka ba su amfani ba su cutarwa ai su suka fi cancanta a caje su da laifi na na yin izgili da kafircewa da alkur'ani da kafircewa da karantarwa alkur'ani da kafircewa da abin da alkur'ani yake karantarwa da wa'azin alkur'ani duk sun kafirce wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun to daga malaman tafsiri waɗanda suka ƙara wata fassara akan wahum bi zikirin rahmani hum kafirun alhali suna masu kafircewa bi zikirin rahmani da sunan rahman domin idan an ce idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman in an ce su yi sujada ga rahmanu sarki rahmanu sai su ce wani ne rahmanu ai su ba san rahmanu ba su wanda suka sani rahmanul yamama musailamatul kazzab shi kaɗai suka sani da ka ba san rahmanun da aka ce su yi sujada gare shi ba eh sai su ce wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura kawai kana umurnin mu yi sujada kawai ne ga wani abu wannan abun sai ya dada musu bijirewa to aka ce kafirce wanda suke yi suna cewa wa man rahman wai wane ne rahman su ba san rahman ba in ba rahmanul imama ba to shine ma'anar wahum bi dhikrir rahmani hum kafirun to shine sai suka ce qalu suna izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ajjil bil azabi ka gaggauto mana da azaba mana ba kace in mun kafirce azaba za ta sauka ba to ta sauka mana ta sauka mana sai suka ce haka nahnu istajanna al azaba mun ga nawa azabar ta sauka muna gaggauta saukar azabar to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce khuliqal insanu min ajal ba mamaki dan sun yi gaugawa su waɗannan kafirin masu cewa a gaggauto da azabar ta zo yanzu yanzu ba sai an jima ba ai dama halitta ce ta dan adam ba wanda ya san dan adam kamar mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala da haka in yana warware halin dan adam sai dai ai shiru ana saurare shi ma dan adam din wani wuri sai an wuce da lissafin shi to shine Allah ta'ala ce khuliqal insanu min ajal ai da ma halitta ce ta dan adam an halicci dan adam min ajalin daga gaugawa ma'ana gaugawa ta zamo cikin jikinsa yadda ba ta rabuwa da shi khuliqal insanu an halicci dan adam wasu suka ce sun kawo su dai hadisai waɗanda daga baya suna ta ganin isra'iliyat ne lokacin da aka halicci annabi adam sai rai ya fara shiga ga jikinsa to ya fara shiga ido ya ga jin daɗin aljanna sai ya kawo watan makogwaro har ya kawo ciki sai ciki sai ya sha'awar ababen aljanna kafin ya kawo ƙawahurai sai annabi adam ya zabura ya kamo wannan abin jin daɗin na aljanna aka ce shi ne abin da ake nufi kulikal insanu min ajal wasu dai daga malamai suna cewa waɗannan isra'iliyat ne abin da ake nufi dai jinsin ɗan adam allah ya talice shi akan wannan ɗabi'a ta gaggawa ɗan adam abu ne wanda allah ya talice shi akan ɗabi'a ta gaggawa ɗabi'a ta gaggawa kulikal insanu min ajal da gaggawa al insanu mutum li kasrati ajali fi ahwalihi saboda yawan gaugawar shi a cikin halayen shi ka annahu kulika minhu kamar saboda tsananin gaugawar shi kamar daga gaugawar aka halicce shi dan haka sai ma aka yi cewa kulikal insanu min ajal saboda lizimtar gaugawar gare shi kamar daga gare ta aka halicce shi sa'uri kumu ayati fala tasta'jilun min ajal din nan wasu sun mai fasara a halicci dan adam min ajalin daga gaugawa wasu kuma suka ce min ajalin daga taɓo taɓo har suka kawo baiti na larabawa suna kiran wata luga ce ta himyar ƙabila ce ta himyar suna kiran taɓo ajal suna kiran taɓo ajal to wannan ne wasu suka kafa hujja da shi amma wasu daga malamai suka ce wani bi in aka bi aya fasarar da wasu suka yi mata tun daga ƙarinonin da ke cikin ayar za su yi raddi da warware wasu fasarori domin waɗanda suka ce min ajal daga taɓo saboda suna jin ai akwai Allah halicci ɗan adam min ɗinin lazibin daga taɓo wanda yake mai ɗabri daga taɓo wanda yake mai ɗabri to haka ɗin ne Allah ta baraka wa ta'ala ya halicci mutum daga taɓo mai ɗabri amma ba shi ake nufi da nan ba ya ce wa bada'a khalqal insani min tin Allah ya fari halittar dan adam daga tabo da aka suka ce min ajal daga tabo sai aka ce ita kanta karan kanta ita aya in an bi ta sayakin ta zai warware waccan fassara min ajalin daga tabo ba ta yi ba ba haka take ba domin min domin fala tasta'jilun kar ku nemi gaggautar da ni kar ku nemi gaggauta abin da bai zo ba ku ce ya zo kaga magana ba daga tabo bane a'a daga gaugawa ce dai wannan da aka sani gaugawa sannan mata hadhal wa'du wai alƙawalin nan na alƙiyama da ake cewa zai zo yaushe zai zo ba magana bace ta gauga wanda ya matsu to kaga cewa mata hadhal wa'du ya nuna ba min ajalin daga tabo ba min ajalin dai daga gaugawa fala tasta'jilun kada ku gaggautar da ni ko kuma a ku daina gaggauta abin da bai zo ba ya zo ku daina garaje ku daina gaugawa ya nuna gaggawa ce ba maganar tabo ba ne don haka malaman tafsiri suka fi tafiya akan yana kan zahirin shi daga gaugawa din dai ne daga gaugawa din dai ne khuliqal insanu min ajal fala sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayati ayoyina mawa'idi bil azab watan alqaula na na azaba alkaulana na azaba a nan abinda ake nufi a kamar yadda sa'id ibn jubairin ya kawo cewa a sa'uri kuma ayati malamai suka ce meye hikimar cewa kulikal insanu min ajal sa'uri kuma ayati fala tastajilu domin waɗanda suka karyata manzanni suka yi izgili an ce za a halakar da su to sai wasu suka yi gauga ina ma halakar ta zo tun yanzu ma zai a huta da su ina ma wannan halakar ta zo tun yanzu ma a huta da su sai Allah ta'ala ya ce kulikal insanu min ajal mi kuke ci na baka na zuba kulikal an halitti dan adam ne min min ajalin da gaugawa sa'uri kumu ayati ba kuna so a saukan musu da azaba ba na alƙawalin da ne na azaba to za ta za ta sauka kaji fasara ɗaya kenan aka ce waɗanda suka ƙalubalanci annabi sallallahu alaihi suka ce azabar ta zo yanzu ba ma sai an jima ba da su ake aka ce to fala tasurikum da sannu za mu nuna muku ayati ayoyi na ma'ana saukar da azaba ta mai ban mamaki mai halakawa mai tafiyawa sa'urikum da sannu za mu nuna muku ita fala tasta'jilun ku daina gaugawa fala tasta'jiluna ku daina gaugawa intaziru ku saurara satarauna za ku ga watan abin da zai sauka gare su farahumul qatla yawma badrin masu gwazon gwarmin azabar ta taho da Allah ya ce sa'urikumu ayati ai ko sai da ya nuna musu sai da aka kashe gwarazan su 70 a badar waɗanda suke ji da su qurayshawa na ji da su suna ji da su ba su da kamar su 70 aka kashe a badar shikenan sannan kuma aka kama saba'in a matsayin fursunonin yaƙi sai da aka fanshe su sa'uri kuma ayati kenan fala tasta'jilun imma waɗanda daga cikin mumine masu ganin gaugawar azaba ta zo ga kafirai ko ku a kafiran da ke kalubalantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa azabar ta zo yanzu yanzu to duk amsar da su ake duk amsar gabaki ɗaya da su ake sa'uri kuma ayati فلا تستعجلون نعم ويقولون سنة cewa متى هذا الوعد yaushe ne wannan alkawali na azaba zai zo yaushe ne zai zo yaushe ne zai zo da haka Allah tabaraka ta'ala ya ce yana nan ta ku daina gaugawa watan suna cewa mata hadal wadu yaushe ne wannan alkawali na alkiyama in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke alkiyama za ta tsayu yaushe za ta tsayu law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna sai Allah ta'ala ya ce to ga amsa masu bazan gurmi kafirin da ke ganin ta dade bata zo ba alkiyamar ko to alkiyama ba mai dadi ba ce gare su rana ce mai tsanani alal kafirina ga kafirai ghairun sirri alal kafiri ba mai sauki ba ce ga kafirai saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kissanta rashin saukin su daina gaugawa ba wani abun alfahari ba ne ba wani abun jin daɗi ba ne suna gaugawan watan yaushe alƙiyama za ta taho ta tau lauya an kafaru Allah ya kafaru waɗanda suka kafirce lauya alamu da sun san hina la yakfuna lokaci za su iya kame watan annaba an wujuhihim gabarin fuskokinsu su kare hannu hannu bai isa ya kare fuska ba daga azaba ruwa ne za su ɗauko fa su sha amma saboda tafasar ruwan zafin da ya mace huska sai ya kware huska wasu umma hama'an hamima a ahu in suka sha ya kace ababe su yi rugurugu ya tsutsuke gaba kida in suka tasan ma fuska wannan ruwan saboda tafasar shi ya juha yana kone yana toye fuska ya juha bi isa sharabu wasu at murtafaka wannan abin shi ayi muni to duk wani abin daɗi bane da sun san ra za su iya kaskokin su daga wuta ba wala an zuhurihim in kuma ta biyo bayan su ba su iya kare wuta an zuhurihim ta bayan su wala hum yunsarun kuma duk bala'in azabar da suke ciki ba su da mai taimakon su ya kare su daga shiga wutar da sun san wannan halin da ba su ce wutar ta zo ba da ba su ce mata hazal wa'd sadiqin yaushe alkiyama wani na alkiyama wai yaushe ne zai zo har suna izgili da zuwa kiyama suna ce yaushe zai zo Allah ta'ala ce da zan abin da Allah ya suna azaba radda ba za su iya kare fuskokin su ba daga azaba ba za a bayan su ba daga azaba kuma ba su da wanda zai tsaya musu ya cece su daga wannan wuta to jawabin laula din mahazufi ne da ba su yi izgili ba su ce wutar ta zo azabar ta zo mata hazal wa'du in kuntum sadiqin da ba su yi izgili na bawa ba da ba su yi izgili da ayoyin Allah ba subhanahu wa ta'ala bal tatihatan Allah tabaraka wa ta'ala malaman tafsiri suka ce israki ne ba an ce lauya alamu da sun sani ba da sun sani sai aya ce sai ya zan kuma ba su sani ba da sun sani aka ce ko da sun sani to ai ba su san lokacin da azaba za ta zo musu ba sai Allah ta'ala ce bal ai bari ba su sani ba tatihim alkiyama za ta zo musu ko ko azabar da suke cewa ta zo in to tatihim za ta zai kai musu bagatatan abke ba shiri ya ba fata bahatuhum su kin da baka shirya ba da tashi hankali ne ko an shirya mishi za a kidime balle wanda ba a shirya ba aka ce fata bahatuhum za ta ɗimuwa e su kiɗime su falasa kuma azabar ta taho ta taɗi da ba ikon radda ha juyar da wala saurara musu ba a ce to shi rusun da sun tsorata bari a dan saurara a'a in ta taho ba wani tawbatin dan su tuba aw ma'aziratin koko su kawo wa hadhihi tasliyatu lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ban hakuri ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad istuhzi'a هذه الآية الكريمة وأن آية من جرمة الله تبارك وتعالى ينابى النبي حقولي ماذا الله صلى الله عليه وسلم إذن يحدد أبن يحدد شيء لك كافرين ya haɗu da abin da ya haɗu da shi daga kafirai sai Allah ya komo yana lallashin manzon Allah yana ba annabi hakuri yana lallasa zuciyarsa ya rasulullahi duk abin da zaka haɗu da shi kayi hakuri wannan sunna ce ta annabawa ka haɗu da abin da ‘yan uwanka annaba suka haɗu da shi abin da kafiran makka suka yi maka sunna ce ta kafirai lallai ne su yi abin da kafiran da suka gabata suka yi ma annabawa lallai don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ba manzon Allah haƙuri tasliya yake ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika ya rasulullahi izgilin da kafiran makka ke maka ba gare ka aka fara ba su ma kafiran makka ba su ne kafiran da suka fara wannan izgili ga annabawa ba wala qad haqiqa ustuhzi'a an yi izgili bi rusulin da manzanni min qablika gabanin ka ya rasulullah ya rasulullah don haka wani wuri sai ya ce Allah tabaraka ta'ala ce wa qad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru me ake so manzo Allah yi ya jure akan hakuri da haka Allah ya ce haƙiƙa ya rasulullahi an ƙaryata annabawa da yawa gabaninka amma ya suka yi fasabaru suka yi haƙuri fasabaru alama kuzibu ko alama kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wala qad ja'aka min naba'il mursalin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabawa an ƙaryata su kuma suka yi haƙuri akan abin da aka ƙaryata su aka cutatar da su har taimakonmu ya zo musu ba mai canzawa ga kalmomi na azaba na Ubangiji in sun sauka wala ƙajja aka min naba'il mursalin hakika labarun annabawa labarun manzanni ya zo maka don mu ƙara natsar da zuciyarka duk abin da ka haɗu da shi ya rasulullahi annabawa ƴan uwanka sun haɗu da shi wani ne cewa in yukazzibuka faqad kuzziba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا ف... ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الله تبارك وتعالى إن سن قريتاك حقيقة waɗanda suka yi kafirci gabaninka gabanin mutanenka faƙad haƙiƙa an su ma sun ƙaryata manzanni in waɗannan kafirin sun ƙaryata ka waɗanda suka yi kafirci gabanin al'ummaka su ma kuzziba sun ƙaryata manzanni sun zo musu da bayyana ta hujjoji sun zo musu da littattafai da hujjoji Allah tabaraka wa ta'ala ce daga baya akhadtu alladhina kafaru na riki waɗannan da suka kafirce ba kai bakana nakir yaya azabata ta kasance da na rike su yaya azabata ta kasance da na rike su don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tasliya yana cewa ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين كفروا بالذين سخروا amma daga ƙarshe watan ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka zama suna izgili da shi su kafiran azabar ta taho suna cewa azabar ta taho mana wannan izgilin da suke yi fahaqa sai ya sauka gare su shine fahaqa bil ladina sakhiru masu izgili azaba ta taho to fahaqa sai azabar ta sauka gare su sai azabar ta kewaye su wal iyazu billahi don haka ake karanta ma manzo Allah su ma waɗannan da ke maka izgili ya rasulullahi lokaci in yayi azabar za ta sauka gare su wal iyazu billahi Allah ya kiyashe mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sakonni alhamdulillah waɗanda suka aiko da sadakoki ubangiji Allah ya karba musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah sanya musu shi a cikin mizanin ayyukansu alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama malam shugaba malam ibrahim mada da yake neman addu'a ga mahaifinsa shugaba malam salih mada da bai da lafiya da kuma ƴan uwarsa da bata da lafiya ubangiji Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya Allah ya yi musu abin da suke fama da shi na lurra alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sauran marasa lafiyan mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya a shugaba mai girma sayyid malam mustafa na shehu balarabe Allah ba shi lafiya Allah ya yi masa abin da yake fama da shi a cikin jikinsa Allah ya yi masa dukkan lurrar da yake fama da ita a cikin jikinsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa Allah ya yi masa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sauran marasa lafiyar mu su shugaba alhaji Ilyasu bin Nisim Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya da sauran marasa lafiyar mu dai Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya Allah ba mu lafiya ga baki daya Fatiha ma salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون